نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على النبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجعلنا من النار باقي ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya dawo zuwa ga wannan yammaci na Litinin wanda a yau mun kai azumi na ashirin da hudu a cikin wannan wata na Ramadan a shekarar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da shida. To a yau insha Allah za mu shiga farkon suratu Ali Imran saboda jiya mun kammala suratul Baqara. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم
نعم سورة آل عمران wannan sura ita ce suratu al-imran sura ta uku kenan a cikin jerin surar alqur'ani mai girma سميت هذه السورة الكريمة بسورة آل عمران لما فيها من ذكر أسرة آل عمران وفضلها. An ambaci wannan sura da suna Surat Ali Imran saboda wanda ke cikinta da ambatan iyalan Imran da kuma falalansu. Iyalan Imran da kuma falalansu. Wasu malama sun tafi a kayan cewa iyalan Imran wato Ali Imran su ne zuriyar Annabi Musa da Harun. ‘ya'yan Ibrahim na farko alaihi masala, waɗanda daga cinsu ne mafiya yau annaba wadda Isra'ila suka fito. To, masu malama sun tafi kan cewa Ali Ibrahim su ne Maryama da kuma ɗanta annabi Isa alaihi salam. Su ne yaren Imran Allah ƙara musu yarda. To, shi Imran Allah ya zaɓe shi yana cikin Ali Imran, Ali Ibrahim. to amma a wannan sura an keɓe ta da wannan suna ne saboda ambatan su wannan iyalai na Ibrahim ko dai ya zama Maryama alaiha salam da kuma ɗanta annabi Isa alaihi salam ko kuwa bisa maganganun malama da farko annabi Isa da Harun a bisa magana ta farko. A maganan ambatan Ibrahim ya zo a wannan sura gurare guda biyu, ciyayi guda biyu a jere. Fada Allah ta'ala inna Allah astafa Adama inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim kun ga nan sunan ya fito wato dukkanin surorin Qur'ani a cikin surar sai ka ji sunan surar ya bayyana to kun ga anan guri guda ya bayyana inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim kaga sunan surar Ali Ibrahim sannan wani waje Allah ta'ala ya ce a قالت امرأة إمرأة إذ قالت امرأة إمران إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا تقبل مني wannan gurare guda biyu su ne guraren da wannan suna ya bayyana wa iya bi a ta ayat ita wannan sura ayat ta ɗari biyu ne cif cif eh kaga bata karisa bakar ba kenan ko wa mawdu'ar ra'isi babban abin da wannan sura suke karantarwa ko darussan da ta kunsa kowace sura za ka samu akwai babban abin da take isarwa ko darussan da ke cikinta huwa hijabin wa jadalul ma'kufari min al-mushriki ta kunshi muhawara da hujjatacceniya tattaunawa ta muhawara tare da kafirai daga cikin mushrikai ونفي الشبهات التي تضمنتها تضمنتها معتقداتهم المحبة da kuma korewa shibohin da aƙidinsu karkatattu suka kunsa na su kafirai da shirkai ne. Awon lati tamma nasru a haula sihhati risalati Nabi sallallahu alaihi wasallam ko ku shibohin da suka yada su game da ingancin manzanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa haqiqatu aqidatu tauhid al-islami kuma wannan sura ta kunshi hakikanin tauhidi da musulunci wa ma ta'allaku bi zalika da da ke ta'allake da haka binin ya da umuri liman ba Allah game da jayuwar al'amura ga duk wanda ya bi Allah cewa duk wanda ya bi Allah al'amuran su za su tafi daidai suran ta kunshi wannan bayani wa min zalika ma ta'allaku bil mugaza wal jihad fi sabilillah kuma daga cikin abin da wannan sura ta kunsa akwai yaƙe-yaƙe da kuma jihadi cikin hanyar Allah wani muke yare hali man asahu wata ba da kuma rashin daidaituwar al'amura ga duk wanda ya saba wa Allah ya bi son zuciyarsa wa qad tanawalat surata al-hadith an ba'd al-ahkam shar'iyya kuma hakika wannan suran ta tabo eh ta tabo zance game da sashe hukunce hukunce na shari'a na shari'a kafardiyatul jihad kaman wajibcin jihad wa umurur riba da kuma al'amuran riba akwai bayani akan riba cikin wannan sura a wa hukumu malikin zakati da hukuncin wanda yake ba da zakka duka an yi bayani a wannan sura ko abin da za mu je insha Allah eh maganar riba ita ne ayan da Allah ya ce ya yuhan ladina amanu la ta'kulu riba adhaqan mudha'afa tana surata al-imran sai hukuncin wanda ya hana zakka walladina yakunuzuna a wala yahsabanna alladina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadli wa khairun lahum warwa sharrul lahu to yana cin wannan sura bayani kama ta haddasan an gazwati badr da uhud kamar da suran ta yi tsokaci a kayan yakin uhud da yakin badar yakin badar kai shine farko sai uhud yanda Allah ta'ala ce wa laqad nasarakumullahu bi badr wa antum adilla da kuma yanda Allah ya ce wa idh gadawta min ahlika tubawwa'u al-mu'minina maqa'ida lil-qital wallahu sami'un alim shine farkon bayanin gazwati uhud wa tarbil amsali lil kuffar bima hasala fihi ma da buga misalai ga kafirai ga abin da ya faru a wannan yake yake wa amrul muslimina bi fadail a'mal sannan surar ta kunshi umarni ga musulmai dangane da fadail a'mal ayyuka masu falala min badilil mali da daga sadaukar da dukiya fi muwasatil umma wajen tallafa al'umma wal ihsani da kuma kyautatawa kamar da Allah ta'ala ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kaga bayanin ciyar da dukiya ne wa tarkil bukul da kuma rashin rowa kar mutane su rika rowa da abin da Allah ya ba su wa mazammatin riba da kuma zargi akan riba وختمت السورة بآيات التفكير في ملكوت الله عز وجل kuma suran ta cike ne da ayoyi na tuntuntuni game da mulkin sammai a malakutin la azza wajal shine daidai yadda aka yi magana inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab to duka wannan sura abin da ta kunsa kenan ayoyinta guda da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alif lam mim Allahu a'lam bi muradihi bi dhalik Allah ne ya san abin da yake nufi da wannan da annahu lam yarid fi ta'wili ashirul sahihun sarihun bin kitabillahi domin babu wani abu da ya zo nan dangane da fassarar wannan aya waɗannan abubuwa ba wani abun da ya zo na wanda yake bayani a karara cikin Qur'ani aw min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko daga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani bayani da ya zo karara game da ma'anar su wa taqaddamu al-kalamu ala al-nubuwwati al-muqatta'ati min awwal surati al-baqara bayani ya gabata game da waɗannan surori da aka bude a wannan harufa da aka bude surori da su a farkon suratul baqara bara mun yi wannan bayani faraji in shi ta tawassu'an tawassi'an idan kana son fara da bayani sai ka koma wancan sura ɗin a takaice dai wannan haruffan Allah kaɗai ya san me yake nufi da su kuma akwai surori da yawa na Qur'ani da suka fara da wannan haruffa ɗin ko kamar su alif lam mim surori guda shida ne suka bude da wannan haruffa ɗin sura ta farko alif lam mim zalika kitabu la raiba fi suratul baqara sura ta biyu kuma ita ne wannan alif lam alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai sura ta uku kuma alif lam mim suratul ankabut asiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa la yaftanun sai sura ta hudu suratul ruh alif lam mim ghulibatur ruh fi ar- fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin sai waje na biyar suratul huban alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muslimin sai sura ta shida suratul sajada alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin to waɗannan su ne surorin qur'ani guda shida da aka bude su da waɗannan harufa guda uku alif da lam da mim Allah ta'ala ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allahu Allah la ilaha illa huwa babu mai cancantar bauta sai shi duk wanda aka bauta ba Allah ba wannan bauta ɗin kafirci ne kuma shirka ne alhayyu mai tabbatacciyar rayuwa eh alhayatul azima alkamila rayuwa mai girma kuma cikakkiya shine Allah allazi la yamutu wanda baya mutuwa kowa sai ya mutu kullu shay'in halikun illa wajha kullu man alaiha fa'al wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ne kadai baya mutuwa shi ne alhayyu mai cikakkiyar rayuwa amma kowa sai ya mutu alqayyum kuma wanda yake ya tsayu da zatinsa ya wadatu gabanin dukkanin halittu shi ne alqayyum wanda ya tsayu da zatinsa ya wadatu ga dukkanin halittu ala kulli ma huwa dunahu akan kula da duk abin da ba shi ba Allah shi ke tsayuwa wajen kula da komai bin riski ta hanyar azurtawa duk wanda ka gani da arziki to Allah ne ya azurta shi wal kala'a da kuma tsarewa eh kula da rayuwar mutane bayan shine al kala kul man yakla'ukum bil layli wan nahari min rahama eh ka cewa ke kula da ku a dare da yini sai Allah mai rahama to shine al kala'a wattadbiri da kuma tsara abubuwa su tafi daidai Allah shi kadai yake gudanar da dukkanin lamarin duniyar nan komai ya zama daidai wannan na nuna cikan mulki da Allah ko amma dan adam bai sai ya gudanar da mulki shi ɗaya ba dole yana buƙatar kwamishinoni da ministoci da advisors da wane ne ba gwamnati ba ta ba to amma Allah shi ke kula da dukkan komai eh shine alƙayyum kenan والتصريف من حال إلى حال kuma da jujjuyar amura daga wannan halin zuwa wani hali Allah ta'ala shi yake banta da wani wannan aya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum malama suka ce tana cikin ismul lahi azim sunan Allah masu girma wanda idan an roke shi da su yana amsa نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل wannan fanka ɗan shekara nazzala alaika e ya sassaukar a kayinka ya muhammad alkitaba ai bi mana alqur'an wato alqur'an mutalabbisan bil haqqi wanda yake kunshe da gaskiya ai bi sirqi fi akbarihi wanda ke kunshe da gaskiya a wajen labaransa shi qur'ani duk labarin da ya ba gaskiya ne to Allah shi ya sassaukar da wannan alqur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi wanda wannan qur'ani yana mai yana mai gaskata littattafan da suka zo gabanin sa ai kabla wa min al-kutub littattafan da suka zo kafin sa qur'ani da yazo ya gaskata su wa anzala at-taurata wal injil Allah ta'ala shine ya saukar da littafin at-taura ga annabi Musa alaihi salam kuma ya saukar da injila ga annabi Isa alaihi salam shi ya saukar da su jumlatan wahida wato a lokaci guda min qablu ay qabla tanzilihi alkitabu alladhi huwa alquran kafin ya saukar da alqurani da ma ya saukar da at-taura da kuma injila sun gabaci qur'ani hudan ay hal bi ma'ana hadiyan min ad-dalal shi wannan alqurani da Allah ta'ala ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wato shari'a halin kasancewarsa mai shirwa daga bata bin nasi ga mutane mai man tabi'a duk wanda ya bi qur'ani to zai samu shari'a وأخبر فيه ما بأنزل وفي القرآن بنزل an yi ta'abirin a taura da injila aka ce wa an zala ƙur'ani kuma aka ce na zala almuqtadi da takariri wanda wannan yana nuna yana nuni akan maimaitawa mai maimaitawa imam qurtubi cikin tafsirin sa yace shi qur'ani an kira shi da suna nazzala ne saboda ya sauka ne lokaci bayan lokaci nujuman shay'an fa shay'an a hankalin qur'ani ya sauka tsawon shekara nawa ashirin da hudu yasa ka ce nazzala ya sassaukar da qur'ani saboda lokaci bayan lokaci su kuma a taura da injila aka ce unzila da annahu ma unzila da atan wahidatan fi khilafihi saboda an saukar da su ne kwace kwaf lokaci daya a taura da injila complete aka saukar da su kwace kwam shi ko qur'ani a hankali ya rika sauka lokaci bayan lokaci wa anzala al-furqan kuma Allah ta'ala shi ne ya saukar da al-furqan bi ma'ana al-kutubul farika bayan al-haqqi wal batil littattafan da ke rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya an kira qur'ani da suna furqan ne da annahu yufarqu bayan al-haqqi wal batil yana rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya وذكره بعد ذكر الثلاثة أن أبتي الفرقان bayan ambatan littafan guda uku sai da kai magana alqur'ani a taura injila qur'ani littafa uku ko sai aka ce wa anzala alfurqan kuma ya saukar da littattafa masu rarrabewa tsakanin karya da gaskiya da ya umma ma adaha dan ya ga mai hadda littafan da ba guda uku ba min baqiyatul kutubil munazzala daga sauran littafan da aka saukar ai banda qur'ani da taura da injila ko sun tafa da Allah su farko ina misali yace kasuhu fi ibrahima kamar littafin takaddar da ibrahim wa kullu wahyin anzara Allah wa ala nabiyyi da dukkan wani wahayi da Allah so kan wani annabi to ya game sunan wato al-furqan ya shiga ciki Allah ta'ala ce innal ladina kafaru bi ayatin lahi lalle waɗannan waɗanda suka kafe cewa ayoyin Allah ai al-Qur'ani wa ghairi Qur'ani da wani sa lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani mai radadi mai tsanani an musu tattalin azaba mai tsanani duk wanda ya kama sai Qur'ani da sauran littafin da Allah ya saukar to Allah ta ya masa tanadin azaba mai tsanani kaga babu yanda za a yi wanda bai imani da Qur'ani bai shiga aljanna a lahira Allah sai ya masa azaba eh ba a samun imani sai ka yarda da Qur'ani sai ka yarda da manzon da Allah ya ku sannan mutum ya tsira kaga wannan aya hujja ne ko innal ladina kafaru bi ayatin lahi lalle waɗanda suka kafirce game da ayoyin Allah shine alqur'ani da wasu littafan da Allah ya sauka lahum azabun shadid Allah ya musu tanadin azaba mai tsanani ke wallahu azizun Allah mabuwayi ay zalimun ala amrihi bai rinjaye ne bisa al'amarinsa fala yamnahu shay'un min injazi wa alihi wa qawli ba wani abin da zai hana Allah ta'ala zartar da alkawarinsa da kuma narkonsa ba wanda zai hana alkawari da Allah ya na sakamako Allah zai zartar haka narko da ya alkawarin azaba to ba wanda ya sai hana Allah ta'ala ya zartar da wani ke zuntika ma'abocin hukuma da hukumatin shadida hukuma ko kuma mai tsanani da man asabu ga duk wanda ya saba masa la yaqdiru ala mithliha ahad ba wanda yake da ikon yin azaba irin wanda Allah zai babu shi duk wani mai horo a duniya bai sai irin azaban da Allah zai ba yasa wata aya Allah ta'ala ce fa yawma idzal la yu'adhibu azabahu ahad wa la yasuqu wasaqahu ahad a wannan ran kiyama ba wanda ya sai azaba irin wanda Allah yake ko ba wanda zai dauri irin dauri wanda Allah yake Allah tsare mu inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah ba wani abu da ke buya gare shi ka'inun da yake kasancewa fil ardi a cikin ƙasa wala fis sama ko a cikin sama ba abin da yake buya wa Allah Allah ya san komai ba abin da ke buya masa li ilmihi bima yaqau fil alam saboda ilimin sa game da abin da ke faruwa a cikin talikai gaba daya bil kulliyyin wa juz'iyyin na daga dunkulallun abubuwa da kuma abubuwan da suke dalla-dalla duka Allah ya sani ya san komai jumlatan wa tafsira ya san komai gaba daya hadha isharatun ila raddi ala al-falsafati alladhina za'amu anna Allah ya'lamu al-kulliyat wa la ya'lamu al-juz'iyat yace wannan raddi ne ga falsafa masu ilimin philosophy ko wanda suke riya cewa wai Allah ya san abubuwa ne a dunkule amma bai san abubuwa a rarraba ba subhanallah fa kafaru bi zalik sai suka kafirta da haka ya san abu a dunkule amma bai san abubuwa kanana abubuwa to da nina haka suka kafirta wa bi inkarin hashr al-ajsad kuma sai inkarin tayar da jikuna na mutane cewa za a tada mutane ran kiyama sun yi inkari to suna ga idan aka mutu aka lalace shi kenan ba za a tashi ba wa qawlin da faɗa su innal hashara lil arwahi faqat wai taron kiyama da za a tashi rayukan mutane ne kawai banda gangar jiki haka suka faɗa wal haqqu magana ta gaskiya annal ba'atha bi ruhi wal jasadi ma tashi bayan mutuwa da gangar jiki da ruhin gaba daya duka za a tashi shine magana ta gaskiya to da haka Allah ba abin da ke koya masa a cikin sammai da kuma kasai gaba daya wa qassahuma bil dhikri an ce sammai da kasai da ambato li'anna al-hissa la yatajawuhuma saboda abin da dan adam ke iya gani ba zai wuce su ba ko ko dai kaga abu a fili ne ko kaga abu a sama iya da irin kare wanda zai sau kun fila na kai fa insha shine Allah wanda ke sura ta ku a cikin mayafayin da yaso kaga wannan duka tauhidi ne na rububiyya shi yake suranta halittar ku a cikin mayafa yanda ya ga dama bin dhukuratin ta hanyar kasancewar ku mazaje wa unusiyatin da kasancewar ta ya zama mace wa bayadan da launin fata fari wa sawadan da baki wanda halittarsa za ta cika da wanda ma halittarsa ba za ta cika ba za a barin sa ma wani kafin ya gama cika ko wani kyakkyawa ne wani mummuna Allah shi yake suranta dan adam a mahaifa kamar yadda hadisi ya nuna ko inna hadaku ijma'u khalqu fi batni ummihi أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه روحا to kaga wannan mataki bayan mataki yadda Allah ke sunan ta dan adam wata aya Allah ta na ambaci yadda al'amuran su ya tafiya ko eh ya ayuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكون في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج سورة الحج محل الشاهد Allah shi ne Allah ta'ala ce ya ku mutane in kun kasance kuna shakka game da tashi kiyama game da tashi bayan mutuwa to ku kasa ku sani mun halice ku daga turbaya sun mu min daga fasan nan daga dugon bane wane ya kalle shi daga turbaya annabi adam alaihi salam dukkan wani kuma sauran halittu gaba daya summa min alaqatin sannan daga gudan jini kaga daga dukkan wani mutum sai ya koma ya zama gudan jini kwana arba'in summa min mudghatin sannan ya koma ya zama gudan tsoka mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa wanda ce a bar halitta da wanda ba a halitta ba wannan yana nan za a bar cikin ya zube ba amma cika halittar nasa wani ya zo halittar rabi ba ta gama cika ba da na bayyana lakum dan mu yi bayani ga ya bayyana muku wa nakiru fil hali ma da sha'ida musamma muna tabbatarwa a cikin mahaifa abin da muka so zuwa ajali a matashi eh sun ma nukurjikum tiflan sannan mu fitar da ku kuna jarirai sun ma da tabluku ashiddakum sannan ku kai zuwa kafin duk wannan matakan halitta ne daga jariri yana girma har ya kai cikar karfi shi ne shekara arba'in Allah ta'ala ya ce wa minkum man yatawaffa daga cikin ku akwai wanda zai mutu kafin ya kai wannan shekaru arba'in wani tun yana jariri wani shekara biyar shekara shida akwai wanda zai mutu kafin ya kai cikar karfinsa wa minkum man yuraddu ila ajalin umar daga cikin ku akwai wanda za a mai da shi zuwa kaskancin rayuwa ma'ana ya ce bai so ba har ya rabe ya da zama mu tausayi Allah ya sauwa irin wannan tsohon ba ta da daɗi a ce ka tsoho ka da kamar yaro mace yana fitsari a wando yana ta surutai ba a hankalinsa shi ne arzalin umuri ba ba ko wanda zai dawo irin wannan shekara Allah ta yi to da haka wannan da yana nuna mana yadda Allah ke surar ta dan adam ce ma yadda ya ga dama bayan da kai kake so ba. Eh Allah shi ke suranta ɗan adam yadda ya ga dama. Wani a yi shi namiji, wani a halicce shi mace wata kai, wani ya zama fari, wani baki, wani dogo, wani gajere, wani mai babban kai, wani mai karamin kai, yadda Allah ya ga dama zai yi. Yasa aka ga jahilcin mai zaɓen halitta ko? Ko wanda ya ce matarsa in ta yadda ta haihu mace ya sauta. Kaga kasan jahili ba. yanzu gashi an ce Allah shi ke suranta ɗan adam yadda ya ga dama shi kuma yana sa matar su shari'in ta yi ko mace wai ya sake ta haka wani jahilci ne ko ba jahilci ba ne aikin da Allah ɗaya yake kuma yake gane don matarsa a kai wai ta fi haifan mata da haka wannan cikin ta haifi mace kawai ya a bakin auren Allah ya sauwa to ba wa Allah shi shi ko ka ga mutum ya zo wani irin halitta kana masa dariya mai katon kai ko baki ne ko wada duka irin wannan iskilanci ne kuma wallahi yana iya kai mutum ga kafirci ba wanda san da zai zo duniya aka yi da shi ya kake so a yi ka haka Allah ya ga dama ko da kai kuma bai ce akwai bambanci tsakanin farar fata da bakar fata a ba ba bambanci tsakanin balarabe da bakar fata sai da tsoron Allah inna akramakum inda Allah ya tukawa ta kar ka taba jin wai halittar da Allah ya mamata maka ba a'a wannan garaje ne ga Allah kuma akwai masu wannan abu a yanzu musamman yan mata na zamanin yanzu duk sun kowa bare ce wallahi ta ɗaya ne sai ka gama da yan mata goma kai har matan aure ba abin ta kai ce ke da ke riga kin shiga dillalan ki ya shiga inuwa bai da bare ce kuma wallahi har mata aure suna yi da 'yan mata, 'yan makarantar boko, 'yan talle haka za ka yi ta ganin su a kore. Ka ga yarinya fuskar ta fara a waje. Ka bar coca cola. Na farare ma suna yi ni ban wani irin rashin hankali ne wani. Wai wai ka san me suke cewa wai sun wai dan su kara bari. Kuma wallahi bulecin mu ne yake sa a basari. Wallahi mu ne yake sa. Mafi yawan mata yanzu kowa. Kuma a yi tawazin ba za su bi ba. to Allah ne ce shi yake suran ta ƙarfi ne da yawa idan ku kika kama bilicin kin nuna yadda Allah ya miki daidai ba haka kike so ba shi ne abin da kike nufi ko wai bazan ne ba sa san baka ba ba a ne ko Allah ya sauwaje in ji wane ne ai ba can ba a fare yake ba yan ma faran ne mai bilicin ai ba fare gaske ba tabbara tabbara take ba kuma wallahi gashi wani suke wallahi wallahi ka lura da duk mai kudincin ta daɗe tana yi sai ta zama wani iri wallahi ta fata ta lalace ta zo ba ta da makari ai shi shige ne ga rabar wani har maza akwai masu yi ba har maza namiji in ba ɗan dauro ne kai ka da kudincin ko to haka ba daidai ba ne ba Allah shi ke suran ɗan adam a cikin uwarsa yadda ya ga dama da ka duk yadda Allah ya karkafu ne ba Allah shi lamarin Allah baya duba yanayin halittarka a shi ba shi ke duba yana na halal zai ila suwariku wala yanzu ila ajisa ajisamikum ko ajisamikum wala shi yanzu ila qulubikum wa amalikum shi Allah ba ruwansa da kai fari ne baki ne dogo ne gajere ne siriri ne ba ruwansa zuciyarka yake dubawa da aikinka to shi yake surata ko a mahaifa yadda ya ga dama ba da kai kake so ba shi yasa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kara ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna inna zawji walada tulama aswad wai matarsa ta yi ko masa da baki eh ta yi ko masa da baki ko san da ke nufi sai ya nufi ya kore ɗan shi fari ne matar bala da biya amma aka yi ko da kuma wani ana za a irin wannan garki ko shi wannan bakin ba ya ko duk gidan mu ba baki irin ba Allah ya sauwa wannan Allah sai ce masa kana da raƙuma ya ce eh menene launin sai ce jajaye ba wani mai kana da ya ce akwai wani mai baki baki to haka ya ce to ta ya shigo cikin raƙuma kaga wata amsa ta hanka ɗaya da biyu bai ce wannan raƙon ba nasa ba ne ce to ta yaya wannan baki bakin ya shigo sai ce na Allah wanda za a irkon ba mamaki jijiyar nasaba ne ta kawo shi ya ce to shi ma ɗan nan naka jijiyar nasaba ne ta kawo ka ji amsa ko da ka ba lalle ne ɗanka ya kama da kai ko da wasa sai ya kama da wani kakanka na bakwai ko na uku saboda jijiyar dangantaka sai ta jawo su yasa da aka samu dattijo a family sai aka ce wannan yaron ya yi kama da kakansa ba ne to haka nan bane yake da haka dan matar ka ta haifi wani da wani iri ba ruwanka ko da wasa ka nuna wai ai kai baka gane ba da ba ba gane ba saboda wanda yake halittar shi yake kuma sai shawara da kai ba to haka Allah yake halitta dan adam yadda ya ga dama a cikin mahaifa yake suranta shi eh La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Babu mai cancantar bauta sai shi Allah. Al-aziz mabuwayi ke mulki a cikin mulkin sa. Al-hakim mai hikima fi sanihi a cikin aikin sa da kuma shari'ar sa. Duk abin da Allah ya fi hikima a ciki shi Allah ya yi. Wannan
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
Allah ta'ala ce huwa alladhi anzala alayka al-kitab shine wanda ya saukar da littafi a kayanka min ayatin muhkamatun daga cikin wannan littafi wanda shine al-Qur'ani akwai ayoyi muhkamat ayyuka bi haqqi tilawati wanda ma'anar su take bayyana ne wannan umul kitab wanda sune asalin madogara da hukunce hukunce hukar mutashabiha sannan ko dan sa'ayi kuma waɗanda su mutashabiha ne masu rikitarwa ai la tuhamu ma'aniha ba a fahimtar hakikanin ma'anonin su a cikin Qur'ani akwai inda ana gane ma'anar su akwai wanda ba a gane su ne mutashabiha mukamai mutashabiha wanda sun yi kama da juna ba a gane hakikanin ma'anar su ina misali ce kawa ilin suwar kamar harufan nan na farkon surori irin su alif labi su hami su ha su ko siyasi su ba ko irin waɗannan suna cikin ayyukan tashabiha wanda ba a fahimta hakikanin ma'anar su wa ayati sifati da kuma ayoyi na sifat ayoyi da suke magana kan sifofin Allah su ma yi mutashabiha ba a gane hakikanin da suke cikin Allah an fahimta ko sifofin Allah kala biyu akwai sifatun zatiya akwai kuma sifatun fi'iliyya eh sifa zatiya ita ne sifa ta zati sifan zatin Allah ina misali kasami wal basar kaman ji da gani sifa ne na Allah kan yadda kamar Allah sifa ne na Allah akwai wanda lam yazal muttasifan biha bai kushe ba yana siffance da wannan sifofi tun fil azal dama Allah mai ji ne mai gani Allah kuma yana magana Allah yana da hannu irin wanda ya dace da shi duka wannan sifofi ne zatiyya sannan akwai sifa fi'iliyya ita ce sifa ta aiki wanda wannan ta ta'allaka ne da mashi'ar Allah ta ta'allaka bi mashi'atillah ta ta'allaka da mashi'ar Allah yawwa mashi'ar Allah yakan yi wannan aikin san da ya ga dama ganin damarsa da yake wannan ayyuka sifar sani ina misali kastewa alal arsh kamar daidaito a bisa arsh sifa ce ta iliya kamar annuzul sakowa saman duniya sifa ce ta aiki san da ya ga dama yake yi to yin waɗannan su ne ayatun sifa ba wanda ya san hakikalin ma'anar su sai Allah shi yasa sai a fassara yin da suka zo amma sanin ma'anar ba wanda ya sani sai Allah a fahimta ko kar ka kore kar ka kamanta da siffar wani ɗan adam akwai wanda suke wasu aƙida da su sun koya Allah siffa kwata kwata kamar jahaniya Allah ce shi mai ji ne mai gani sun kore akwai kuma mumattila masu kwatanta sai ya yi kama da jin mutum ko ganin mutum kaga wannan ma halaka to amma aƙida na ahlus sunna wal jama'a shine a fassara ayoyin da suka ba kwatanta ba koyewa ya ce shi ne filin da da Allah ya iya amma kar ka kwatanta da jin ka ko da saboda me laisa ka mata ne shewa ko wasu ne wasu ba wani abin da ya kama da to haka rawar ne ta fi irin wannan ayatun sifa su ma ne mata shafi'a ba wanda ya san hakikanin ma'anar su sai Allah ke yasa da mamu malik ibn anas da aka masa tambaya fadin Allah ta da ar-rahman wa al-arshi istawa mai rahama ya daidaita bisa rashi ai wannan aya ce ta sifa ko sai aka ce masa kai fa istiwa wai ya daidaita Allah yake ko dai mata tambaya ya daidaita Allah yake aka ce wa ma saboda girman tambaya sai dai sun koyar da kai gumi yana zubo masa bai taba jin irin wannan tambaya al'amari ne wanda ba wanda ya sani sai Allah sai wani tambaye shi wai sai a gaya masa ya Allah ya daidaita sai ya zufa can sai ya ce a istiwa ma'alu ai daidaito sananne ne wal kaifa majhul ta ya Allah ya daidaita kuma a sani ba Allah bai bayani Allah bai bayani ba wal imanu bihi wajibin yadda kuma dole tunda Allah ya ce ya daidaita bisa rashi dole ka yadda in kana da imani wasu alu amru bid'a tambaya kuma ya daidaita yake bid'a ta ka ba ruwanka an ce Allah yana da hannu ka tabbatar da wannan yadda ya dace da shi amma ba magana ya hada da shi ba sa ba magana tambaya ko ka kamanta da al'umma babu wani saboda dai suka tuje shi amma tabbatar da kansa Allah ya ko ya ce bare da ba ba su ta tani da ku kai sai sha inna da zai yi ba da ka inna ma ba yi da la ya so da shi to ba yi to duka wannan sun tabbatar da su irin wannan ayoyin ba a bincike a kansu ba a kwatanta yadda suka zo haka za a fassara kamar shi sai a bar sanin hakikanin ma'ana su an fahimta ko wani asma da lafiya da kuma su da eh na waje an zo kullum mukama kama ja a fi kawai ta a wajen kuma Allah ta'ala ya sanya ayyukan Qur'ani ɗayan su kamar kamar da Allah ta ala ce kitaba ko hikimar ayatu sun ba fusirar lillar hakimin kare kaga ko hakimat bi ma'ana laisa fihi ayi basu da wani ayi duk ayoyin Qur'ani ingantattu ne ko hakimat an inganta ayoyin sa sannan kai bayani daki daki daga wajen mai hikimar nan wanda yake masa wannan tana nufin shi Qur'ani ayoyin sa duka masu kyau ne ba su da ayi eh fi alfazu ya wajen lafuzar sa ba ولا في معاني هو معاني الإنسان وجعله متشابها في قوله تعالى a wani waje kuma Allah ya sanya ayat Qur'ani da suna mutashabi kowannen su mutashabi cikin fadin sa Allah ta'ala ya ce Allahu nazzala ahsana hadisi kitaban mutashabiha basaliya ta kushe ayyukan min wujudul ladina yakshuna rabbahum summa tariqu qulubuhum wajhum ila dhikrillah kaga nan sai yace kitabun mutashabiha littafi wanda yake mai kama da juna ay yushbihu ba'dahu ba'dan fil rusul masiriki ma'ana sashen sa yayi kama da sashi wajen kyawu da kuma gaskiya da haka babu warwara da aka ce akwai alqur'ani da bayanin shi yake bayyana fili wani ayar kuma tace duka ma'ani muhkamai ne ana kyawawa ne babu ayoyi can da aka ce dukkan ayoyi mutashabi ne ana nufin sun yi kama da juna wajen kyawu shi ne kawo hali da yawa Allah ta'ala ya ce ba amman ladina fi qulubihim zayg amma waɗanda suka kasance a cikin zukatan su akwai karkata ai mai nan Allah ke karkata ga barin gaskiya fa yattabi'una ma tashaba sai su rika bibiyan abin da yake mai rikitarwa daga cikin Qur'ani eh su rika bibiyan ayoyin tashabi ne wanda ma'anar su ba ta fitowa fili Allah ne ibtiba al-fitna dan neman fitina da juhalihu ga jahilai bi kowahin fi shubuhat wal nafsi don ajiba sai shubhohi da kuma kitarwa wa bitiga ta'awili da kuma neman fassara sa sai ka fassara shi da wurin fassara wanda ba ta da asali akwai masu haka sai a dauki ayin qur'ani sai a mata fassara mummunan fassara wanda ba ta da madogara akwai masu yin wani aya ce su kutum amma sai a mata fassara wani saboda son zuciya ta taɓa jin wani malami akwai wa'azi ne yana fassara aya wai zai kare dariƙa a ƙur'ani sai ya jawo aya suratul suratul jin wa an wani saka wa ala dariƙati da askaina ma da askaina ma a da wai wani ala dariƙati ya ce wai dariƙa su ake bi kaga wannan fassara ne ta san zuciya ko to wani malami da ya zo da ya ce to an dai wannan dariƙa ne to mu je gaba ko ta dariƙa eh can a suratul nisa Allah ya ce innal ladina kafaru bi aya ne kan wala ya yahdi tariqa illa tariqa jahannam ce to an dai wacce aka ne to ta ko tariqa jahannam Allah ya zawaje to kaga Qur'ani ba a masa haka kar ka kuskura ka fassara aya dan ta dace da sauran zuciyarka ba daidai ba ne kuskure ne wallahi kaga mutum ya yi wa Allah ƙarya ya canza ma'anar littafin Allah kuma da kankan to akwai wanda suke haka dan neman tawili da neman neman wannan sai kaga suna wani wallahi sai ka ji wata aya ba taba jin wani malami na gaske da ya fassara ba amma wani sai ya kawo ta ko wanda ya ce yana magana kayan siyasar kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina cewa ai Qur'ani ma ya ce a je kabarin annabi a roƙe shi gafara ka ji ba wallahi sai ka baya wani Allah ya zala mu an kusa ya uka fastaghfiru la wastaghfara lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani aya ta nuna halaccin a je kabarin annabi a roƙi gafara wallahi ba taɓa jin wannan ayan ba sai a baki wani ba da ka san kana jin rediyo za ka ji bayani iri wallahi sai ana kwace lasisi ya kamata a kwace lasisin shi kawai shi kadai zai kirkiro fassara ba zai ce ba a ibnu kasir ya fassara imamu qurtubi ba ruwansa kawai ibnu ba ruwansa shi kawai zai sha shayi ya fassara to wallahi ba daidai bane duk wanda ya fassara qur'ani da son zuciyarsa manzo Allah ce ya zabi gurin zaman sa eh ai musifa haka mutum ya kiyaye Allah ya sauwake. Allah ta ya ce wa ma ana mutu abin illa irin wannan ayoyin mutashabihai din ba wanda ya san tafsirin su hakikanin ma'anar su sai Allah shi kai ba wanda ya san hakikanin ma'anar sai Allah da yace ar-rahman ala al-arshi istawa mai rahama ya daidaita bisa rashi to iya wani abu da ya fada ce ya wani irin daidaito ne ba wanda ya sani duk duniyar nan sai Allah to ka tsaya iya ne kawai kar ka kuskura ka ce za ka yi tawili sai ka nemo hakikanin ya abin yake ba ba wanda ya sani sai Allah warasikuna fil ilmi tabbatattu a wajen ilimi as-sabituna al-mutawakkinuna malamai da suka tabbatattu wajen ilimi ya kuluna suna faɗi amanna bi liman ibadi game da shi ai bi tashabi annahu min illah cewa duk ayin da ce mata shafi ha ma'anar da fito fili ba mun yarda daga Allah Allah ne fa eh kullu min inda rabbi min inda rabbina dukkan su daga wurin Allah suke da ayat da ma'anar ta fito fili da wanda ba ba ne ba na ba duka Allah ta'ala ne saukar wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba kowa ke a wa'astuwa ba a ce ma ba ku ta kula ba wanda ke daukan wa'azi sai mai hankali lafiyar hankali eh wai kullu la idza idza ra'aw man yattabi'u ala tashabi bil amali bi qadirihi aw bi ta'wilihi ta'wilan la yadhiku idan suka ga wanda suke bibiyar ayoyi mutashabihai suna aiki da zahirinta ko da tawilinta wanda bai dace ba to su mu'mini addu'a suke a rasu ko da fidance su rika addu'a suna cewa rabbana ko ka karanta
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
to su bayan Allah a ba su da ilmi wanda su tabbatattu a cikin ilimi idan sun ga waɗanda suke bibiyar ayoyin da shafi suna kokarin fassara su ta hanyar mummunan fassara to addu'a suke suna cewa rabbana ya ubangiji la tuzigh qulubana ay la tubilha ala haqqi kar ka karkatar da zuciyar mu gaba da gaskiya bibiti za ta ta'awili saboda neman tawilin wannan ayoyin da ba da su ne bayyana annabi na yi rubu da wani da shi da kuma kama a zakta kuru da mulaki kamar yadda ka karkatar da zukatan wadancan ya Allah kar ka karkatar da zukatan mu ba da in hadaita na ba in ka shiryar da mu eh wa habla na min ladu karama kuma ka mana baiwa ka mana kyautar wata rahama ta musamman daga wurin ka to sabbitina bi haquru bi na da ka tabbatar da zukatan mu to wannan addu'a innaka antal wahhab dan dai kai mai yawan baiwa ne ai innaka antal mu'ti ibadaka tawfiqa kai ne mai ba wa bayanka dacewa wasara da dacewa da sabati da tabbata wa tasdiqu kitaba da kuma gaskata da ta daga wannan aya addu'a ce yana da kyau mu riga karanta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab addu'a ne ta neman tabbata akan imani kar wata zamiya ta tafi da kai ya Allah kar ka karkatar da zukatan bayan ka shirya da lalle kai mai yawan mai bayi akwai wani hadisi da ya zo da wata addu'a da maza da sunan da ke yawan yana cewa ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinika ko kuma ala ta'atika ya ne ya zukata ka tabbatar da zuciyata a bisa yi maka da ko a bisa addininka Nana Aisha ta bai manzo Allah sallallahu alaihi ta je na yau din wannan addu'a. Sai ya ce mata ai zukatan baya suna tsakanin yatsun Allah da yana jujju ya su biyan da ya fada. Yasa mutum sai ya ga yana mutumin kirki wata ran sai ya koma mutumin banza. Haka yana faruwa. Yana musulmi ya koma kafiri. Ko yana bin sunna ya koma bid'a. Ko yana tauhidi ya koma shirka. To da haka dole mutum sai ya addu'a. kai ta roƙon Allah ya tabbatar da kai akan imani duk wani abun da zai zo ya raba ka da imani ka roƙi Allah ya baka saboda mutum bai san me ya kaci a rayuwarsa ba ko kuma ba farkon ba karshen karshen shi yake nuna makowa da za ta eh wani hadisi da makaranta na karshen sa manzo Allah ke cewa inna adaku la ya'malu bi amali ahadin jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'malu bi amali ahadin nar fa وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة غير خلع wannan hadisi akwai tsoratarwa ya ce kuma lallai ɗaya ku zai yi aiki irin aiki ne a aljanna har sai ya kasance ba wani abu tsakaninsa da shiga aljanna sai zira'i ma'ana dab da mutuwarsa sai ya aikata aikin yan wuta sai shiga wuta haka zai mai kyau ne ko dab da mutuwarsa sai zamiya ta zo sai ya kafirci ko ya shirka sai ya tabuta Allah saboda sannan ya ce ɗayan ku yakan yi aiki irin da wuta har sai ya kasance ba abin da ya rage masa ya shiga wata sai zira sai littafin sai riga ya kansa abin da Allah ya rubuta ba sai wace dan aljanna ne sai ya tabbata sai aiki irin da aljanna kuma sai ya shiga aljanna mutum sai yana yana kafiri da Allah ya masa a ƙarshe sai ya musulunta dab da mutuwarsa kuma sai ta bani mutum yakan samu rabu Allah ko da bai sujada ko ɗaya ba ko da bai sallah in dai ya yi kalmar shahada ya musulunta sai ya mutu shikenan amma ba a shiga aljanna ba tauhidi sai an yi imani to shi wannan yana yin imani Allah ya ɗauki ransa shikenan magana ta ƙare ko ya shekara nawa yana kafirci in dai kalmar shahada ya yadda ya musulunta ya mutu to yanzu duk abin da ya baya kuma Allah ya kare masa zai gaba da Allah ya gamsu eh al'amarin Allah ke yasa ba a burin musulunci ya mutu ka ce in Allah banza a a ba a yi ba a yi kai baka sanya ka can ka kare mutum shi kai kokari ka masa addu'a Allah shi shi in Allah ya shirye shi ya musulunta shi ke kwanan akwai abin da ya fara giya ne bai shekara wannan ne ko wani yamuri da ya zo ya mutu a da tafsi har ne ne a da ya yi shekaru a garin ya daɗe kuma ya tsohu ya fara tsuba amma da ya zo nan yana tsiya a tafsi kawai sai aka je ya yi kalmar shahada wallahi a garin da ya faru bai shekara ba bai bota uku ko kuma ba an ce ko daga cikin ma'aikatan ne wani da kai masa tallan musulunci Allah da ya taimake shi kawai sai karba ya karba shahada sai ya mutu a nan garin aka musulmai suka karbi gawarsa aka masa wanka aka masa littafani aka yi dandazo a giya da aka bar sannan kuma aka yi shi kawai ta musulmi kaga wannan kashi ya kyau duk abin da ya a bayan nan wallahi ya wasu saboda Allah ya kaddara shi mai rabo ne na aljanna manzo Allah sallama ya taba zuwa gaishe da wani yaro da ya kude ne matashi haka yana jinya sai manzo Allah sai ce ya ce masa ka ce la ilaha illallah ya wacce yin kalmar shahada yaron sai ya kalli babansa sai ya kauda kai baban nan sai ya ce masa sai abul qasim ka bi umarnin abul qasim shi ne masarautar babba amma ce dan yabi magana kawai dan sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya mutu manzo Allah sai ya ce alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar na gode wa Allah da ya samu shi daga wuta ashe tana amfani kan mashahada iya ita kan aka faɗa wallahi mutum ya ya faɗe ta ya mutu shikenan magana ta kare ya mutu akan tauhidi kwarai kuwa amsa ne akan fatawarsa ba a samun rahama sai da tauhidi inda cewa mutum yana kirsa ya kalmar shahada ya musulunta ya mutu wannan kan garanti ne ta ba aljanna amma mutum ba kalmar shahada ba imani ba tauhidi ya mutu yana kafiri ba zai shiga aljanna akwai wanda kuma ya karɓi kalmar shahada kenan zai tsallaka ko hanya zai je wanka mota ta bige shi a Kaduna ko Sultan Bello lokacin aka ce ba da komai da kuwa ya musulunta kenan zai tsallaka hanya mota ta ke shi yau kaga shi kenan duk wannan misalai ne da Allah ke nuna mana shari'a tana hannunsa kuma shi ya san karshen lamari da kar ga mutum kafiri ka yanke wani kunci ka ce da mutum a yi masa addu'a in ka samu dama tallata masa musulunci in Allah ya sa ya gane ya shigo shi ke da inda ya gane ya shigo kuma ba da za ka yi da shi da haka kullum muna roƙon Allah shari'a mu dawwama akan shari'a wannan musuluncin da muke Allah ya sa har mutu muna kai kar wani abu ya zo wata guguwa ta saka musulunci duk wata fitina ta duniya wallahi ba ta kai rabuwa da musulunci ba eh duk abin da zai same ka a rayuwa in dai kana nan da imani to magana ta kai da haka wannan aya tabbas addu'a ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innaka jami'ul nasi li yawmin la rayba fihi ya ubangiji mu lalle kai ne mai tara mutane da wani yini wanda babu shakka cikin sa ko yawan kiyama shine yin kiyama babu shakka wato jazihim bi amali sai ka fasa mu ko da ayyukan su kama wa atta bi zalika kamar yadda kai alƙawari cewa za a tattara mutane a kiyama za a ce sa innaka la tukhliful mi'ad lalle kai ba ka samu addu'a a mau'idu bil ba'd alƙawarin Allah na tashi ba addu'a Allah bai samu Allah ba ya samu na'am to wannan shine karshen wannan aya tara kuma lokaci ba zai ba mu dama mu shiga aya ta gaba da haka za mu kwana insha Allah kuma sai mu tashi aya ta goma farkon aya ta goma innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wa la awladuhum min Allah shay'a wa la yadkhulun abinda makaranta ne Allah ta da shi lada ku sakure mana roƙon Allah ya mana afuwa to lalle uwa mu ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar da mu a shirya wallahi wannan zamani da muke rayuwa abubuwan da suke sace imani sun yawa fitoyi sun yawa shirka sun yawa dole sai ka haɗa da addu'a kai ta roƙon Allah ya tsare ka daga dan shi ne yana tarkuna tarko masu yawa tarko tarko ne da shi masu yawa tarko ne da shi da in ka tsallake wannan sai da tarkon sarrafa ko shi ne shirka ya yi kokari ya sa sai kayan shirka wallahi shaidan babban tarkonsa shi ne ya sa ka kai shirka ko wani mai sauki ko wani baban ɗansa ba ka ɗauki amma sai ya gurin roƙa ko ya masa aiki a kan bayan yanzu da shi da bara ko ya kai bayan bara ko shi ma dai yanzu zuwa kuma boka da ya yi kafin shi ko bara ko ba kafin mai kaga tarkon shaidan ko a yi magana ce to ai kayan da aka sace dan ne ba zan sai ba to kaga ka fara tarkon shaidan in ka tsallake tarko na shirka sai ya jefa ka tarko na biyu bid'a eh bid'a kana ibada amma sai ya tura ka kan bid'a ai ta kirkiro abubuwa ana sa sa a dai wanda ba su da tushe ba su da baba kullum abin da ke faruwa a tsallake yanzu wata masifa ta faru da kowa masu bibiyan gidan kafofin sada zumunta ha kuma ka kirkiro ta magana ta zama rikici a ƙasa me magana wai akan takalmin manzon Allah ya kowa ko ku yi wani abu bane wai takalmin manzon Allah ya kowa sai aka sako hoton takalmi a cikiya sai ka rasa wani shedanin ne ya ta ko hoton takalmi a ina ma ka zamu wallahi musifa ne wannan shi manzon Allah har ya bar duniya bai bar haka ba ba wani nassi da yake takalmin manzon Allah ya kowa daraja wallahi ba ka ce ina da ne ya ce ba ka sa wallahi har biki aka yi jiya zariya ko wai har zagaye gari aka yi zariya shekaran jiya akan wai takalmi murna takalmin manzon Allah takalmi ba kuma asalin maganar kuma wani waje ne kawo fadar bege ce ka a waka takalmin ka ya kowa mai babban masallaci takalmin ka ya ba aya ba hadisi ba shi ya kirkiro abin sai ya shirya waka sai ga mutane sun ɗiba har da malamai da kan ka yi magana a ce kai wajen annabi kuma shi annabin bai ce takalmansa ya fito ba rage-rage da ya fi kowa ta haɗe cewa sai jakin annabi ma ya fi kowa ko ba zai rage-rage ba a tabar wata kowa ne a tsarin shi cewa wai fitsarin jakin annabi ma ya fi kowa to zai da wannan ya za ka yi da shi irin wannan kalamai ne wanda ba su da tushe kwata-kwata ga sunonin manzon Allah da yawa baka zo ka koyar ba sai magana musu abin da bai magana kai ba mai irin wani ba bai taba saka littafi a gaban jama'a ya koya musu hadisan annabi amma zo yana da kici akan takalmi yana da kici akan wani abu mai irin wannan magana shine ko yake cewa su ne masu cewa akwai hadisan manzon Allah ba ba tabbas kwanan sun bari ko wai hadisan annabi ma zato ne ba tabbas kuma irin nasu ne ko suke magana wai wai kare takalma wai hadisin annabi ba da satanci kawai hadisul ahad maganganu ga suna da ta yawo da su ana ta wani sai irin wannan dole mutum kai ta ka tsantsa wallahi ka gode wa Allah da ya baka hankali dan me lafiyar hankali ma kamata ka gane me da kyau ne ba yanzu akwai wanda aljanna yana ba sai ce ya gafarta eh wallahi suna ya ce ko nan gaba ɗaya an gafarta ku kuma ku bari sai bari kai ka ce wani tatsu da ake wannan ai bidiya ku sai ba wannan wai mutum ɗan adam ya ce ya ga wannan ba ta ya hankali zai dauka wannan ko ya ce ya baka aljanna sai na zai baka aljanna ko manzo Allah ba ya bada kyauta aljanna sai dai idan Allah ya ce ya ba mutum zai iya masa ko ya roƙa maka Allah ya bani amma baya haka ba haka abubuwa suna ta faruwa a ƙasar nan ga sunan ana ce ana gani malami ya magana da dalili a ta zagin sa a ce bar jahili ya ce bar jahili duk ba nan malam mutum cewa suka jahili ne bai san komai ba ka duba ga irin wannan rashin mutunci wai jahili ne bai san komai ba yanzu mutum ko da keke ne ya zo a san ba Allah ta ya san yin karatu wai sai wani ya aji larbai dan gari ka ji wani kan ma da yi so ake ga malami da kaya mutum ba ku Allah ya sauwa in banda Najeriya ba inda ba san dalilin ba in banda Najeriya mutum ko a hadari bai aka ce ba amma sai ya ga babban malami da cin jari saboda ya faɗa faɗa ranka ba Profesa Muhammad Sani na rijiyar da yau, haka suka yi taɓa wai jahili ne, wai za a masa jahili. Sai ka ji ba, wani ma cewa ya kamata jami'an baya ta kwace Profesa da taɓa shi. Saboda kawai ya faɗa abu da bai dace da sarrafa, da haka wannan ne ke da. Sharrin shaitan ne zuga ka kai ta aikin banza ba lada. Da ka duk abin da za ka yi addini ka tabbatar manzon Allah ya ji wani saboda ya ce man amila amala laysa alayhi amruna duk wanda ya kasa aikin da ba wannan addini to Allah annabi ya ce masa ba za ka ba shi aka turo ya koya ma addini kuma sai ka zo ka bi wani kace shi zai kai ka addini sai na Allah ya sauke Allah ya tabbatar da mu imani da tauhidi da kuma sunna da kan da da da al-Qur'ani kuma al-Qur'ani to kamar yadda Qur'ani ya faɗa inna amrana ka baraka ko kuma inna amrana ka da kamar da bayani da kamar su ci Qur'ani a saboda shi eh kuma saboda da saboda da ba mu ga kuma da kamar da asiya to na fahimta yace game da ayat da ban karanta da Allah ta ce نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه sai ce wa an zara taurari da injil cikin bayanin tafsiri mun kawo cewa an ce qur'ani na zarni saboda ya sauka lokaci bayan lokaci har kafirai ma suna suka suna cewa laula musir alayhi qur'an jumlatan wahida wa qala alladhina kafaru laula musir alayhi qur'an jumlatan wahida Allah ta'ala sai ce kadhalika nusabbita bi fu'ada wa ratalna tartila amma a taura da injila da kace wa anzalna tawrata wal injil saboda sun lokaci da aka saukar da su to mai tambaya sai ce to gashi kuma Allah ce inna anzalna fi lailatul qadr kaga da anzal akai amfani ko ba ce inna nazzalna ba sai aka ce inna anzalna fi lailatul qadr to karkashin wannan malaman tafsiri suka ce shi Qur'ani an saukar da shi ne matakai mataki na farko daga lafzul mafus zuwa baitul izza shi ne aka da da shi sa ka ce inna anzalna an saukar da shi kwace fam daga lafzul mafus zuwa baitul izza shi ne ya faru da da kadar inna anzalna fi kadar ko kuma inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna mutaqin an gane ko daga daga kuma baitul izza zuwa duniya shi ne aka yi nazar aka rika sassaukarwa lokaci bayan lokaci tsawon shekaru ashirin da uku da aka dai ba ka wani na mata kaka so ku a tura da injila lokaci dai aka saukar da su amma qur'ani an saukar da shi kwatakwan zuwa da baitul izza dan da ta kare daga nan kuma sai aka ce wani saukar lokaci bayan lokaci haka kusan da aka samu fatar wahayi ko wa'ayi aka ɗauki lokaci bai sauka ba har kafirai suna cewa Allah ya manta Allah ya ɗauke shi wa ya zubilla shi ne Allah ya saukar da suratul duha wa duha wal layli idha saja ba wanda aka rubuta makana ubangiji ka bai ban kwana da kai ba ko bai jale ka ba da haka wannan yayi ta zuwa ne lokaci bayan lokaci wani sai wani abu ne da ya faru Allah sai ya sauko da wani tsawon shekara ashirin da uku Qur'ani ya sauka. Wanda ƙarshe aya da ta sauka Usman masu ayar farko ita ne Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ayar guda biyar ko yara ko wajira. Aya ta ƙarshe kuma wasu malama sun ce al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Wasu suka ce a'a wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah a cikin suratul baqara wasu suka kawo da zaji a suratul nan alai halin da duka wadannan su ne ba da karshe ne wanda daga cikin sa kuma an karfe wa ba wanda zai zo da wani abu ce addini ne ko shi waye wannan wanda aka turo ya zo da sakon ya gama kawo kuma ya gama bayani sai wani ya zo ce muku za a yi kaza a yi kaza da fana ta yaya zai yi shi bai bi da yana takara da annabi ne ba wallahi kishiya ne sunna in baka sani ba yanzu hatta sallolin da wadannan nan da ake akwai da sun kirkiro na eh duk kowa zai sai a kawo falala a ce wanda ya sallah da ran kaza raka'a kaza wurdi kaza za a bashi matsayin ladan annabi guda kaza ka ji annabi guda za a kaza annabi a rawo to da haka wajibi ne mu kiyaye mu bi abin da annabi ko sai mu zauna lafiya bin manzo Allah shi ne garanti tunda Allah ya turo shi ya ji a shi amma duk wanda za ka ruwa annabi ba wallahi la ilaha Allah ya tsada Allahumma hadina fi man hadayt wa atina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yudhillu man walayt wa la yuzillu man alayt تبارك ربنا وتعالى اللهم آسنا عجبتنا في الأمور كلها وأجلنا من كدر الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من كدر الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وذكر أنت خير من زكاها أنت ولي